محمدا عبده ورسوله صلى الله عليكم ورحمة الله muna gode wa Allah da ya sake tara mu don ci gaba da karatu a littafinmu na nabiyun rahama sallallahu alaihi wasallam yake karantar da mu tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma idan ba a manta ba muna karatu ne a darsan da ya kamata mu koya yadda malam ya kawo dangane da yakin da aka je na Morese ko kuma mun karanta abu na abubuwa guda daya har biyu za mu tashi akan darasi na uku malaki cewa muharibatul asabiyya aljahiliya yaƙar ƙabilanci ko ta kowane irin kafa a yaƙi yaɗa ƙabilanci a cikin mutane da 'yan garanci da nuna wariya wannan musulunci baya san shi ana tare da musulmi duk jama'a musulmi ne to haramun ne a kawo magana ta ƙabilanci cewa ni yare kaza ne na fifita yare kaza akan sauran ko ko ni musulmi ne amma dan bangare kungiya kaza ne ko ni musulmi ne amma dan gari kaza ne saboda ka na fifita yan gari kaza na akan waɗanda ba su ba tare da cewa kuma dukkan su musulmi ne wannan haramun ne manzo Allah yayi hani akan haka malaikata innal asabiya al-jahiliya غير مقصورة على أصبية القبيلية ita ƙabilanci. ko nuna damuwa da yare ya ce ba ya taƙaiti ba ne a kan wai in abu da ka ce asabiya ba kawai ƙabilanci na yare ba ne a'a kamar da za mu ji nan gaba insha Allah ya ce bal innaha al'istiraku fi ma'an aw wasafin mu'ayyanin yaj'al al-mushrikuna fihi yata'awanuna wa yatanasaruna fi ma bainahum bil haqqi wal baɗin. ya ce abin da ake nufi da al'asabiyya ba kaɗai a kan ƙabilanci ba ne na yare cewa wani ni ba haushe ne ina goyon bayan hausawa ko ni fulatani ne ina goyon bayan fulani duk wanda ba fulatani ba na san shi ba na wa mutunta shi ko na fi fifita ba fulatani a kan wanda ba shi ba ko ni ba barbare ne na fi ƙaunar ba barbare a kan wanda ba shi ba komai ƙimarsa da mutuncinsa na fata an gane to wannan jahiliya ne ko ba kaɗai ya taƙaice akan wannan ba ne ya ce a abinda ake nufi da asabiya shine ya ƙunshi ma'ana kamar haka shine al'ishiraku ala ma'anin ku haɗu akan wata ma'ana guda ɗaya ko da siffa guda ɗaya ina ba ta gane ko da ba magana akan ƙabilanci ba ne ku ce kun yi wata ƙungiyar ku duk wanda ba ɗan ƙungiyar ba ko mun ƙimarsa ko mun darajarsa ko mun kirkinsa ba kwa fifita shi ko ba kwa ƙaunarsa a kan wanda yake ɗan ƙungiyar ku kawai ɗan ƙungiyar ku shine mai daraja shine mai ƙima da za a kawo wani abu da ya kamata ka raba wa mutane ko ka bayar wa mutane to sai ka fara bawa ƴan wannan ƙungiyar taka kana in yi ragowa ka ba wanda ba ɗan ƙungiyar ka ba shi ma ga cikin lan ƙabilanci ko da a cikin ƙungiyar taka akwai wanda ba wai ƙabilan ku ɗaya da shi ba ma'ana ba yaran ku ɗaya ba duka amma saboda kare muradun kungiyarka ko kamar yadda ake abubuwa na siyasa in aka kawo wani abu na siyasa sai a ce kadai yan fati kaza za a ba ba ana yi ba to duka wani yake ciki in aka kawo abu na gwamnati ai ya shafi duk wanda yake karkashin wannan hukumar idan a jaha aka kawo abun duk wanda yake jihar Yobe dan kowace kabi'a siyasa ce wani abun haƙƙinsa ne a bashi so ba daidai bane a ce sai yan fatin mu kai zamu bawa wanda ba shi ba ko ya cancanci a bashi amma tunda baya fatin mu to ba za a bashi ba duk wannan hima haramun kuna ganewa yawa yace ina miki yace ya fa'al mushrikuna fihi yata'awanuna ta yadda su waɗanda suke wannan ƙungiyar sun yi kansu shar'i da alkawari za su na taimakekeniya wa junansu alal haƙi wal baɗi akan duk wani abu in ma na gaskiya ne su da za su taimakawa kansu ya kansu ne in ma akan ba gaskiya ba ne dai za su taimakawa kansu da kansu ne wanda ba su ba ba sa taimakon shi ba sa agajinsa ba sa kuma ba shi goyon baya ko da kuwa wanda yake kungiyar tasu shine mara gaskiya idan abu ya faru to sai su bi bayan wanda shine mai kungiyar su ne laifi ko wanda ba kungiyar su shine mai gaskiya amma saboda wannan kungiyancin nasu sai su ba da gaskiyar ga dan kungiyar su su kayar da wanda ba dan kungiyar su ba koda kuma shine mai gaskiya to duka wani ya ga cikin al'asabiyya kuma musulunci ya hana shi matukar an kawo abu ko wani abu ne faru a cikin mutane musulmi to haƙƙin musulmi gaba ɗaya bai ɗaya ne a musulunci musulmi da manyansu da ƙananansu haƙoƙinsu akan wasu abubuwa duk kusan abu ɗaya ne ba a fifita su akan abin da ya shafi haƙoƙinsu matukar dai su musulmi ne za ka karkaje ka ce kai eh musulmi ne amma shi ɗan anguwarku ne musulmi ne amma kabilarka ne musulmi ne amma dan ku ne siyasar ku da shi kungiyar ku da shi shi kuma wancan baya kungiyar duka wannan musulunci ya dauke shi a matsayin aikin jahiliya to suke irin wannan al'amari Allah sauke suna taimakon kansu akan gaskiya da kuma ƙarya yace wa yakunu ko wila'ahum fi ma bainahum ala asasi hadhihi al-ma'ana aw wasafin al-mushtariku sai dan to abin da yake faruwa tsakanin ita wannan kungiya shine suna taimakon kansu ne da junansu akan ma'anar cewa tunda dan kungiya ta ne shi kadai ya shiga kungiyar mu ko dan garin mu ne shi za a fifita akan wani abu kana bada aiki an dauke ka shugaba ne a wata ma'aikata za ka ɗauki ma'aikata sai kowa ya kai takardar neman aikinsa to sai mutum ya fara binciken to wane ne ɗan garinsu ko kuma yan garin nasu ma wane ne dan anguwarsu a yi anguwata su ma wane ne dan ƙabilarsu ko dan famulinsu to wani abin haramun da musulunci wannan kuma kusan shine a yanzu ya kai ma kasar da take kewa na lalacewa ko ana rayuwa ne akan family and friend duk abin da ya faru a hukumance in ga kawo kawai sai duba su wane ne makusanta na sai na ba su tare da cewa ko da ba sa buƙatar wannan abu kawai sai su a basu an kawo na bara ba talaka mai mai yiwa wani annoba ya same su an yi rushe-rushe ba an yi ambaliyar ba an yi rushe-rushe to duk abin da aka kawo galibi wanda abin ya shafe shi ba shi ake ba ba wani na kwanci a wani guri ba shi da matsalar komai da shafi wannan abin amma sai a bashi wai saboda shi wani yayi muka saboda shi mai ba da abin yana da alaka da shi ko dan uwansa ne ko yaran shi ne ko dan fatin su ne ko gidajen talakawa ya rushe anguwa sai a zo ga to a cikin anguwar wane ne dan fatin gwamna su za fara bawa kuma wane ne dan kusa da wanda yake bada abun ya san shi sun yi makaranta ɗaya da shi yana kwanci a gida sai a tura mar abu kaza sai ga abin da zaka bakin cikin kaje gidajen waɗansu daga cikin waɗansu irin wani ma'aikatan zaka samu kayan da aka kawo a bawa talakan da ya shiga musiba na emergency relief ko a kamar ɗauki ya shiga masifa sai su tara a gidajensu yanzu wani abin da ake da kukan abinci da wani waye wani na nan ya tara abincin da asalin hin talakawa aka kawo a bawa har ɓaci yake ko ba zai iya badawa ba saboda tsabar bala'i tama abin abin a tausaya mara ne in ka dalaya musulunci saboda manzo Allah tabbatar mana cewa ko kuma alqur'ani ma ta faɗa cewa wa man yaghlu ya atbi ma galla yawmal qiyama duk wanda yayi gululi shine cin dukiyar gwamnati ko cin dukiyar abin da yake haƙƙin mutane ne da yawa ko duka aka kawo kai kai suka cinye to ran tashin kiyama mutum zai zo da shi a hannunsa ko a kansa har ma tabbata hadisi cewa manzalla ya ja kunnan sahabbansa yace karfa in gamu da ɗaya daga cikin kuran tashin kiyama ya taho da raƙumi a kansa yana kuka na raƙuma kar in ga ɗaya akan ku a cikin ku ya taho da saniya tana kukan shanu a kansa mana duk irin abin da ka sata ko ka rike ka hana bawa mutane haƙoƙinsu kai ka rike to ran tashin kiyama sai a ɗaura maka shi kaga bala'i ya cimma mutum kuma wani abu na a gode ma Allah shi ne duk sayin da ka ci za kai zalunci mutane akan haƙoƙinsu kai kuma sai Allah ya hana ka jin daɗin rayuwa shi haka Allah ke sha'aninsa ba zai kai zalunci kuma ka daɗin rayuwa ba ƙarya ne ba zai taɓa yiwa ba ka tara abin a gidanka ga abinci ga barguna ga kuɗaɗe ga waye amma sai Allah ya cire ma jin daɗin rayuwa kuma bacci ma sai an ma allura sai ka sha ƙwaya kafin kai shekara ka zama cikakken ɗan ƙwaya sai da ba za ka iko ba sai ka an ma allura ko sai an ma kaza ba wannan ba sai Allah hana ka samun nutsuwa a zuciya kawai ka rinka ja kawai ka ranka bace ki ga kudi account ɗinka ba adadi ga abinci a gidanka babu ranar da zai yanke ga motoci da wanda kake so amma ranka kuma a cikin kunci ta gwada ka daya azaba ce sannan kuma ga hisabi da jiranka so duka wannan abin jahiliya ce manzon Allah ya hana sallallahu alaihi wasallam yace fa inda ma ka sa'ar rajul min al ko min al muhajirina rajul min al ansari qala al ansari ya lal ansari yace ne zaka gane wannan magana da muka faɗa shi da lokacin da ɗaya daga cikin muhajirai mutanen makka ya bigi wani mutumin madina da kafarsa imma da gangan imma a rahin sani imma me ya faru da shi ya bige shi da kafarsa sai wannan mutumin madinan sai ya daga murya ya kururuwa ya ce ya lal ansar wayyo Allah na ansara ku kamun dauki kamar ka ce haka ya ku ƴan uwana ƴan madina ku kawo mun dauki wani zai kashe ni ko wani zai mun kaza kaga an shiga jahiliya ko kuma dukansu musulmi ne dukansu za tare da manzon Allah abin da dimma ya ce wayo ya manzan Allah ka taimakin wani ya minka zafo tun daga sha gabansu a ga sai shiga layin jahiliya sai kira ‘yan uwansa a zummarsa shi ne su kamar taimako su daki wannan da yake ba ɗan uwan nasu ba wanda kuma dama haka ake a jahiliya shi ne harshe wanda yake faɗa ke tuciya waɗansu ƙabila yake kuma kushe ƙabilarsa ya ce suwa idan suka in ɗan uwansu yake yi kururuwa a bayan gari ya ce a kamar ɗauki za su taho ne kawai da shirin yaƙi in suka same shi da wanda suke faɗa da shi za su ma dukan tsiyashi wancan ɗin ba tare kuma da an tambayi bahasi ba ina ke cewa la yas'aluna akhahum hina yandabahum lin na'ibati alama qala burhana su kai ba su in dai dan garin su ko dan kauyen sai ihu yace a kamun dauki to daga an zo kawai sai a fara dukan wancan ɗayan koda ko shi din ne ya laifi kaga wannan jahiliya ce kini muka ba da misali ko ka fito daga gida ka ji kukan danka ka fito a guje sai ka ga wani nan ya mar ya mamare shi ya ya ga mar mariga idan kana da hankali ne ya kamata kai sai ka tambaya me ya faru laifi ko sai ta maka wallahi ya taho bakin titi ana ta marhon ga wani nan ya kwaci ya taho da guje shine ne kuma na jashi a garin zai kuma ya ga mu riga ya fada kasa suka ce me kai ku wai ka gode masa shi kuma ya amar fada a jamar kunne ko baka bane kamar daga zuwa kai kaga an jaga rigar danka an mare shi kuma me yiwa ma gashi fado da ya fasa baki baka ya tambaya ba kana zuwa sai kawai ka da kiwon ta fara dukan wancan kuma ka zagin sa shi kuma taimakon ɗan na kai da ya bar shi wala allama da an kare da ya shi da zan kashe shi ƙarshenta to haga jahiliya ke kisa duk abin da ya faru a musulunci su ake ka nutsu ai abin ya riga ya fara yi ba zai kuma roru ba sai ka tsaya ka nutsu me ya faru sai a ji bahasi a wani kai baka kyauta ba kai kuma wani kai haƙuri sai a sulhunta mutane sai a ci gaba da rayuwa saboda me musulunci ake ba jahiliya ba to shine yace qalal ansariyu ya lal ansar wa qalal muhajiriyu ya lal muhajirin shi ma mutumin madi makkan nan da yaji wannan ya kira yan ansar mutanansa su kamar dauki sai shi ma tsorata karfa su ka dauki su kashe shi ko ba haka bane sai shi ma daga murya ya lal muhajirun ya ku yan maka ku kawo mun dauki ni ma za kan a kashe ni kaga za su hada yaki su biyu kenan inda Allah ya sa manzo Allah baya wurin a lokacin su wanda sun taho da makamansu wanda ba su taho da makamansu mai ra'ayi sai fada daga nan sai rabuwar kai sai bala'i sai kaza kafin a gyara abin ma a biyarin ta ne Allah ubangiji ya sauke yace fa sami zalika annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ma balu da'wal jahiliya sai manzo Allah ya ji wannan kirkira kirayen ana kiran ya muhajirun ya al-ansar sai fito da gaggawa yace ya nake jin kiraye kirayen jahiliya ma'ana ka kila kabilar ka kadai yayin da wani abu ya shige ka ka kila yan kungiyar ka kadai tare da tsaka cikin musulmi ai al muslimu me akul muslim duk musulmi yan musulmi ne haka musulunci karantar da mu to idan me zaka na kiran yan kungiyar ka ko yan garin ku ko yan fatin ka ko yan kaza dinka haka kana so kenan ayi abinda musulunci baya so yace ya nake jin kira-kiran jahiliya qalu suka ce masa ya manzon Allah azal min al-muhajirina ka saradulan min al-ansari ai wani mutumin maka ne yadda ki ko ya bigi wani mutumin madina da kafa fa qala annabi sallama da uha fa innaha mumtinatun sai manzon Allah ya ja kuna ku daina wannan kira-kira ana abu ne mai tsoyi dabi'a ce mara kyau jahilci ne abu ne mara dadi maganar jahiliya kuma yanzu anan ga musulunci ga qur'ani ga manzon Allah gaban ku kuma kuna maganar jahiliya ko me ya faru me za ku yi ku zo gurin manzon Allah ku faɗa sai warware muku cikin sauki shikenan Allah lafiya ko yace wajhul dalala li hadhihi al-khabar yace abinda zamu gane labarin hali akan kabilanci ko kungiyanci ko bangaranci yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ankara hadhihi almunada lamma lima tashkuru min ma'na al-asbiyya zamu gane ai manzon Allah ya hana waɗannan kiraye-kirayen ba don komai ba saboda tana kunshe da maganganu da ma'ana ta me kabilanci ko ta kungiyanci ko ta yan garanci abu ya fara gaske kidan daga fara tan ƴaƴan baki ana wada ba ba ba kai bane ba kon ba ban kai ne ba duk wannan jahiliya ce kauyanci ne kauyanci ne kai ba na bin kirki bane yace ma annal munada istamala isman istamala alquran wa huwa almuhajir wal ansar tare da cewa fa masu wayannan kiraye kiraye biyun da wanda ya kira al'ansar da wanda ya kira al-muhajirun duka sun yi kira sun yi faɗi wata kalma ce da ƙur'ani ma ake faɗa ko me Allah ya faɗa game da al-muhajirun sai ce me ya kira su al-muhajirun da al-ansar ma yace al-ansar to amma saboda yanzu anan an yi amfani da ita ne ba don ma'anar da Allah ya faɗe ta a baya ba don a yi wani abu na ƙabilanci a nuna ɓangaranci a nuna ayaga shi sa sai manzo Allah sai ya hana ko da haka ana nuna mana da haramci na kabilanci ko bangaranci ko kungiyanci yace ma annahu huwa ladhi kaza ko fal muhajiru istansara bil muhajirin yace shi mutumin nan fa na al muhajirin ya ne mutumin muhajirai ne kadai ma annahu huwa ladhi kaza da da cewa shine yayi laifi shi bi wani da kafarsa kuma shi daga wuri yake kiran ƴan uwansa muhajirai su kamar dauki dan ai kokarin taya shi fada ko taya shi yakin da zai yace ka annahu fa ka annahu ko yanda'uhu hada yuridu me aunahu yana kiran sai suna neman me su kamar dauki su kamar taimako li istiraquhum ma'ahu fi ma'anar alhijira saboda su muhajirun sun yi musharaka da shi wannan mutumin akan cewa dukansu sun yi hijira ne ana kiran sahabbai almuhajirun ne wanda suka yi hijira daga makka zuwa madina wanda kuma a madina aka same shi ko shi dan madina ne sai sai shi kome al-ansar kaga kowa sai aka bai siffa saboda irin aikin da musulunci sai Allah ya ba su wannan kamar a matsayin lambar yabo ce har manzon Allah ma yake faɗa wani hadisi da ya faɗi falalar mutanen Madina da kimar su da darajar su a gun shi shi kansa sai ke cewa walaulal hijratu lakuntum ra'an min al-amsari ba dan ladan hijira ba da matsayin ta ma a musulunci to da zan mai da kaina na zama dan madina ko ba shi bane to amma tun daga aikin hijira shi ma abu ne mai daraja Allah kuma ya kira abin ya yabe su da wannan suna ya ba su ma sunan al-muhajirun to ni ma sai in ci gaba da zama a wannan yanayi to haga me abu ne mai kyau to amma sun yi amfani da shi ba alayan da yake mai kyau ko yawwa ya ce wa kazalikar ansari to haka shi ma dan madina nan fa istansara bil ansar ya nemi agaji ne da mutanen madina li'annahu minhum saboda shi dan madina ne wa yashtaruku ma'ahum fi wasfil ansar kuma yana cikin su yana mutaraka da su a cikin siffar da Allah wasa al ansar yace wa kana haqqul ithnaini tare da cewa dukkan haƙi da dukkan bangarorin guda biyu da shi al muhajirun din da hi al ansar din da abin da ya kamata shine idza kana la ko ne la budda min insisari bil gari in ya zanto wani abu ya faru da su su duka biyu ta yadda kowa ba dama sai ya nemi ɗaukin wasu sun kama ɗauki to da ba cewa zai alansar ba da sai kira musulmi kawai shi kira saboda shi musulmi ne ko shi ma musulmi ne haga nan kowa ma zai zo kenan amma da yace me al-muhajirun haga kenan kadai ya kira al-muhajirun in yace me al-ansar kadai ya kira al-ansar ne yace za kana labuda min al-istinsari bil ghairi an yakun al-istinsari bil muslimina jami'an in har ya zanto da wani abu ya faru da su suna nema aka musu dauki to da sai su nemi dauki ga musulmi ga baki ɗaya ne ce ya ku ƴan uwana musulmi haka shi kenan ko ku kawo min taimako ga abu kaza ya same ni to wannan haga babu laifi sai ja taimaka mishi yace wa ala haza fal matsalubu min ad-du'at at-ta'kid ala nabd al-asabiyya yace abin da yake ake nema a gun duk waɗansu masu da'awa da kuma abin da ya kamata a yi idan kai ma ka shiga cikin rintsi da abin nan shine kore kabilanci da kore yan garanci da kore kungiyanci shine suka ce malamai ba kungiya aka hana yi ba fa kungiyanci ne ba su ina fata an gane ka ce ni dan kungiya kaza ne saboda haka duk wanda ba dan kungiya kaza ba komai salaharsa komai kyansa komai kimarsa ba na san shi ba na tare da shi wannan abin yanzu ya fito fili ne a gurin yan siyasa kare zaka da an ce wani zai ce maka mu fatin mu ko kare ya tsena ba suna faɗa ba to ga wannan ka zama kana da asabiya na jahiliya kenan baka da hankali dabba ne ba ayin siyasa ana yi saboda ne a nema mutane yanci da kuma sauki gurin gudanar da mulki shine asalin manufar siyasa ba da amma dan me zaka ce ga an tsaye da mutum biyu daya a siya fatin da kake daya a fatin da baka amma kai ka tabbatar har ga Allah na ɗayan fatin da baka nan yafi kima yafi daraja yafi alamun kirki to anan haram ne ka zabi na fatin naka tunda ka mutu ba za ka ba ta ka game da fatan ka ba za ta ka game da rayuwar ka ne ya kai har ka je ka mutu na fata an gane to amma a dokokin siyasar Najeriya su haka haram ne ko ya ce ya antifati shikenan ka shiga uku to dama kana neman a baka matsayi ne a siyasar kisa za a za a maka za a maka wannan irin shekencin amma ka san kai kawai kana fatin ne dan ra'ayinka baka neman komai a gun kowa ba ka sanar a baka kwamishina ko mai suna abun abin da ya fi komai saukin nan a yane ne yan ba da shawara ka sun shiga uku ba an ce maka fa ba da shawara za ka yi tun da aka baka matsayin baka taba ganin gwamnan babare ka ba shawara bai taɓa ma waya ba shi bai ma san ka ba kuma ana baka albashi kana ci ba ana yi ba ta kuma ana cin haraba tuwa ce a taimaka musu shi ne sharin tuwa kuma zaje gama Allah amsa kweri ai kudin jihar ba na 'yan siyasar kaɗai ba na 'yan faci kaɗai ba ne na duk 'yan jihar ne ai gwamna ɗaya ɗauki masu ba da haura wajen mutum 500 haka da ka zaune alwazaranci ne ai kuma duka baya baya karɓar haura ta su bari amfani da ita wai kawai a nema masa aikin tunan ba ƙarya ba ne ba tun amanar al'umma ba ne ka ɗauke su aiki man ka ba su aikin gaske in ba su ka ta ɗauki ‘ya'yansu aikin mana in bai wannan ba ka zo unguwar da yake kamar ruwa mu ne sha permanent 24 hours a ya fa abin da ke wani albahi na wani albahi da za ba haɗe yanzu a ɗauke maka siyan ruwa kaɗai a matsayin kaɗan najeriya ba taimake ka ba kaɗai a ce magidanci ba zai siyan ruwa ba a shekara ai an taimake tattalin arzikinsa ai zai farfaɗo ai ruwa kaɗai ka kawo garin su asibiti magunguna masu kyau da ma'aikata ƙwararru mana baka rage mara bala'i ba ko mun dare tashi cikin bala'i zai kai ɗansa ko matarsa ko ɗan uwansa asibiti ga ma'aikata tsayayyu ga kayan aiki ga haske ga waye bai fi ba to wanda yake illar abun ba don a gina mutane ake yi ba dan an baka wani SA ana baka dubu hamsin ko dubu kaza ai an cuce kama a ciki ko baka cire ma da ka ci bala'i ne ko ba zai ma albarka ba in ka samu ko lalacewa za ka yi saboda ƙa'ida in aka ce maka ga aikin da za ka yi an ɗauke ka aiki ko da ba wannan yatsa mu fa ko aikin da ke ɗauka na an maka appointment an ɗauke ka aiki za ka maka me ake ce mata da menene leta wani appointment leta za ka saka hannu cewa ka yadda ka je ka ka je ka karfe 8 ka tashi karfe 7 ga aikin a guri kaza matakin albashi na kaza duk ba ana faɗa ba to idan ka karɓi wannan aikin baka yi aikin ba kake cin albashi kana cin haram ne ko addu'a kai Allah ba zai karɓa ba a to kana cin haram kuma ba ni na faɗa ba ba hadisi bane kowa riga sani inna la ta'ala tayyiban wala yaqbalu illa to wa qala ta'ala ya ayyuhar rasuluku wa qawami wa inna la ta'ala amara al mu'minina bima amara bihim mursalina فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كل من الطيبات ما رزقناكم وعملوا صالحا باك ما زال فدا با yace thumma dhakara rajulan yu'ilu safara ash'asa akbara yamudu dahi ila sama ya rab ya rab wa mad'amuhu haram wa masharabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghizziya bil haram fa anna yusajabu lahu ya salam shikran baka bukatar amma wani dogon bayani kana karban albashi baka aiki ito kana cin haram ka tanaji sakamakon ka abun ubangiji ba abin da za a gyara maka sai ka ce to ai malam ba shedul ne to babu shedul ito dole sai ka yi aikin mutum nawa ne ba sa aiki suke rayuwa ba su fiye ba a cikin najeriya to kai ma kai hakuri man Allah ya baka abin da zai baka ba ka je gurin aikin ba shikenan ka ci amma dole ka je kafa a li ladi li abin monday zuwa juma'a yanda aka ce ma takwas to ka je ka takwas ka tashi nawa hudu to ka tashi hudu kuma kullum in ka yin haka ka ci albashin ka ta haram sai ce maka wai shugaban ma'aikatar ai ya sahale mu to kudinsa ne ba ka suke cewa ba ai shugaban ma'aikatar ya ce ba hai na zo ba to kudinsa ne ya zaka ci kudin mutane baka musu aiki ba kuma kana tarin ka ta halal ba ana yi ba to sake lale Allah ya kiyaye dace yi ne kawai ba gyara a daina an baka ba wannan abin ƙara maka bala'i yake domin kana cin asuhut daga nan kuma sallah tira albarka a rayuwarka a madadin kana samun saukin rayuwa kana samun albashi na banza to ya kara maka bala'i da musifa da dawainiya ka rasa ma kai gane kanka ma ko mai kima daɗi har ka je ka mutu a cikin musifa saboda idan babu aiki sai ka ce kai ba ka san aikin a ba wani ka je kai maka nemo wani sai Allah ya baka wani wanda za a yi aiki kullum a biya ka ka ta halar ɗinka shi ne kai addu'a sai Allah ya karɓa lokaci ɗaya amma ka ce muna ta addu'a Allah ƙigar wato Allah sa'an ka ne kana cin haram mai rai da kitabe don mai da karɓa addu'arka ba zai karɓa ba tun da shi mai tsarki ne a yi na fata an gane yau wato sai a kiyaye Allah wani gide samu dace a yi na muke ya ce to haga ya ce wa kazalikal ansari wa kana haƙunan lisanari mun karanta wannan ko ya ce wa ala haza falmatsalu balar du'ati a takidu ala na badal asibiya bi jami anwa'iha abin da yake wajibi akan masu da'awa da masu wa'azi da malamai shine su yi kokarin kore ɗabi'u da halaye na jahiliya kamar kabilanci ko ƴangaranci ko bangaranci ko kungiyanci su nuna haramun ne a matsayinka na malami idan ka faɗa ka gama wanda ya je ɗauka ya amfana kai ka samu lada shi zai samu lada idan ya je jefar kai ka samu lada shi kuma ya zama hujja a shigar da shi bala'irin tashin kiyama shi kenan Allah da kansa da zungurku ya ce bakinmu da ku mu faɗa muku ko ku ɗauka ko ku yi dariya dariya ku ta zan kuka gaba da nadamar mai ƙin gaskiya kalas an gama Allah samu dace ya ce sawa'un kanar asibitul ako ne ta ƙumu al'asatul ƙabiliya ita wannan ƙabilancin na asabiya ɗin an gina shi ne akan ƙabilanci cewa mu ne fulani in ba fulani ba kowa ba mutum ba ne hasa kuma sanar haukan wani idan yanzu wani yaga kai wani fari-fari ne wai ku hasa ba zai maka ba a jamu a jamu ɗin ne na kwana na shi a ƙalanci wani haka zai maka Allah kana cikin mutane duk kowa yanzu ana nan bahaushe bane shi to dan me zaka zo muna tare da mutum kawai ka ce masa kamar yare naku shi ma alamu ne na wannan kabilancin fa kuma ƙauyenci ne ba ai ƙauyenci ne ko in ka zokta ku larabci man gaskiya ne assalamu alaikum kaifa halukum bai kai ma shi a gaggaisa mana to shi ma an musu basu iya ba suka musu sallama kai musu fara'a a gaisa Allah ya hana mutum bi suna zaune suna uzurin su kai ka zo ka suna zaune sai ka ware ɗayan ka yi magana da ɗayan tan da shi wancan bai fahimta ba Allah ya hana ya hana domin zai ji wani rashin jin daɗi a ransa haka baka kyauta mar ba sai kan buɗe bakin ka kai magana kawai ku yi masa hausar da kowa yake ji in kun koma ku ya ku a ƙauyen ku ko a unguwar ku sai ku yi ƙauyancin ku shi can barin tana ma yanzu wanda yare ne mutum da tikiri zai ce shi kaɗai zai ta yi bai saka hausa a ciki ba a arewacin najeriya akwai ka da ka ba kanka wahala a banza a wasi ne to da ba kun da an san ba sun kai ba kabilar su ba ko aure ba su baka ba to yanzu ba kasu ba da aurensa gani ba ga shi na al'amari ya yi zama tirim-tirim ko Allah sauki ya ce sawa'un wannan ƙabilanci ɗin an yi shi na kan ƙabilanci na ƙabila hau alal baldi ko kuma an gina shi ne a kan mu 'yan gashuwa yanzu ka tafi da maturu a kowaɗanda su ma'aikata ne amma idan kai ba ɗan gashuwa ba ne shi ba zai taimake ka ba tare da kuma ofishin da yake karewa yake aiki ya an bashi akina matsayin me yobe da mutanen yobe ina fata an gane to idan kuka zo ku sai kalli yan gashuwa to koda a ofisoci ne su kadai zai bawa kuma koda ga wani ya cancanta a bashi amma tunda ba dan gasho bane ba zai bashi ba to wannan shi ma haramun ne di shi ma shiga cikin layin wannan abu yace awil mazhab ko kuma kan mazhaba ne cewa mu ne yan malikiya ko mu ne yan kaza kungiya kaza in ba su su ba ba da za su taimaka sai dan abin ya kure yace awul hadith ko kuma alhizb shine kungiyanci ai mu ne mu yan izala ne in ba yan izala ba ba ruwan mu da kowa duk wannan shirme ne ba daidai bane musamman ka babu da ya shafi haƙoƙin al'umma ka ba kowa abu ne tantanta a baya shine adalci abu ya faru an ka kana shugaba a unguwarku ko kai aka ba wakilci a unguwarku an kawo abu to karka damu da cewa wani aboki na ne ko dan uwa na ne a'a a raba abu daidai kowa a bashi matsayinsa an wuce gurin ko yawo to bare kana wannan irin wurin da za a ce maka ma'aikata ce faɗa ka ware ta saboda wai in aka shiga barkewar annoba ko faru wani bala'i gobara ko ambaliya ko wani mace-mace faru to sai aka masu ɗauki fa shi ne asalin abin fa emergency relief agency ko ba shi ba ne state emergency relief agency sai aka baka to shi kenan wai mutum ya samu hanyar azurta kansa da kansa wala ya shiga uku kuma ka sa ido duk wanda yake musamman a wannan gurin shi ai bala'in da yake cima double ne ka ci kuɗin mutum haka kawai ma dama haram ne to shi kuma nan bala'i fa ya shiga ya shiga kakani kai ya waya biyu komai sa babu lokaci daya aka ce a kamar dauki ya kuma sai kan rike kuma ku gama da Allah lafiya ba zai yi ba Allah ka tsare imanin ya ce awul ir ko kuma an gina shi ne akan al'ir duk kusan kabilancin kenan cewa ai mu ko yan gasho ne to sai dan anguwa kaza sai dan jini kaza ko ba shi bane yawa sai dan fati kaza sai dan bangare kaza an kawo abun wani bakin ciki ma shine siyasar ma fatin naku daya amma a fatin ma akwai yan gidan kaza akwai yan gidan kaza akwai yan gidan kaza in aka kawo wani abu in ta hannun wancan yazo to dan can gidan ma kore ba zai saka ba ai masifa ce wani Allah ubangiji ya kiyaye yace awid dam ko kuma yi na kan me laun ko launin fata bambancin launin fata kenan eh kawai kai sai baki zaka ce maka saboda kai baki ne Allah da kan kallar rayuwa ce ai black man ma nonsense kuma haka ne jiya fa zan na fito dai nan fa naga wasu fa mota ce goptri din nan an sa mutum sun fi kusan kusan 20 a cikin motar kuma an daura rake ya fi kai kusan goma a kanta kuma akan raken wasu sun hau wani irin bala'i ne wannan to wani ban da bakin mutum ba da lissafi ya za ka sa kanka a wannan masifa kuma abin da ba ka haushi duk biya za su yi to ne hauka ne wannan me yasa daga yaka ce kai ka tafi za mu hawa ta motar baya a wai sauri yake rake fa akan mota goftiri an sa ya fa wajen kai nawa kuma an ɗaura mutane akai kuma an kama ya wai Allah kiyaye saboda an raina Allah Allah kiyaye kaga wannan haƙi ne akan duk wanda yake da haƙi a hukumance ya hana wannan abin bai hana ba wallahi ya shiga kuran tashin kiyama tun a duniya sai gamu da bala'i to abin zai hana ka talauci ne nawa za a baka kana biya yau naira 150 dubu ɗaya ne fata wuta ba to me zai hana ka me za ka yi na arziki a ciki ai duk abin da ka tuna haram shi sharinsa lalata maka ɗan halak ɗin ma yake ke sa ka ɗaya kan halaɗin kai don Allah sai ka ga Allah maka sauƙi ya maka albarka kuma ka gama lafiya Allah sauƙi ya ce awul jinsi kusan yi ne a kan tsarin bambancin yare tsarin bambancin launin fata ko yanayin jininsu ko kuma jinsinsu ai mu ne yan kaza duk wannan da kabilanci ne ya ce wa an yi kunan wala wata nasur ala asasul akhwatul islamiyya ya zanto abin da yake wajibi akan musulmi shine su yi taimakekeniya tsakanin su akan me yan uwantaka na musulunci kana son wane ne saboda musulmi ne kana taimakon wane ne saboda musulmi ne zaki na haga duk musulmi dan uwanka ne in ga ganshi a daga cikin kangi da wahala zai sha wahala kana da damar taimakon sa ka taimake shi ko baka san shi ba wannan kai musulunci kuma Allah zai biya ka bare mu addininmu da ya karantar da mu an taimaki dabba ma Allah ya bada aljanna kuma dabbar ma fa kare nassi fa na hadisi ya tabbatar cewa duk wanda ya ajiye kare a gidansa ba dan yamar kiwo ba ba dan gadi na shari'a ba ba dan farauta ba shi ba dan farauta ne haka kawai ya ajiye kare dan sha'awa to kullun za ana rage man lada kaman kera dida cikin account ɗinsa na lahira kare fa in kana da kare a gidanka haka kawai ba da dalilin shari'a ba mala'ikar rahama ba ya shiga gidan sai dai mala'ikan bala'i eh amma aka taimaci kare aka ba shi ruwa ya sha Allah ya fiye matar karuwa ce bai hudiya ce kuma ba ta aljanna to ina kuma ka taimaki dan uwanka mutum ko mutum ma musulmi kisa in za ka yi agaji ka taimaki dan adam ne a matsayin dan adam kanan to me kana da abin da ke cewa jin kai tausayi duk abin da kaga dan adam ya shiga ba daidai ba ya samu damuwa ka taimake shi manzala na magana akan haƙi akan dan adam cewa kullun ta Allah idan gari ya waye gabobinka suna da haƙi akan su Allah daura musu kowa sai ya yi sadaka gaba nawa ce a jikin mutum to kowace akwai haƙin ta ya sadaka to ba za ka yawa ka da kuɗi ba za ka iya ba sai ka maka hanyoyin da za ka buka sauƙi wannan abin ko yace idan ka taimaki wani akan zai hau dabbarsa ba zai iya hawa ba ka cicciba shi ya hau ko ka daga mar kayansa ka daura mar yana tafiya motsa ta yi jakin ta harde ka tura mar ko ba ka bane ka taimake shi ka yi abin da musulunci yake so ka gona ba kan titi ya cutar da mutane ka ɗauke shi don kar aje a yi tuntuɓe kar aje a taka a ji ciwo sai Allah baka lada sai Allah gode maka saboda me ka yi ne saboda jin kan bayan Allah ko duk wannan musulunci ya karantar da amma kai kai yanzu kana taimakon mutum ne wanda ka sani shi ma kuma dan kabilarka ka fi son dan anguwarku ko dan kungiyarka akan wanda ba shi ba wannan ba daidai bane ba musulunci bane yace ko allati menene asbataha Allah ta'ala bi qawlihi wacce wannan yan uwan ta musulunci Allah ya tabbatar da ta da inda yake cewa innamal mu'minuna ikhwatun su mu'mine musulmi dukkanin su dan uwa ne Allah yake cewa su musulmi gabaki ɗayan su kamar jiki ɗaya ne haka ake so idan jikinka yanzu ka samu ciwo a hannunka sai ka ga waye gari ba za ka iya bacci ba ma tare da cewa hadanka ne yake ciwo amma duk jiki sai dauke da me zazzabi kurji kwade da fito maka a wani guri a jishinka sai ka kafin ka ce me ya harba maka me zazzabi da jishinka zazzabi to haka ake so musulmi su zantu ma'ana in abu ɗaya ya samu musulmi guda ɗaya tun musulmi ku taru ku rika jin wannan abin ku ya sama zaka idan akwai hanyar a taimake shi to a taimake shi in babu ma abin da za a bashi a faɗa mar magana mai daɗi ta kwantar mara da hankali ya zama zala karantar da mu idan ka ji duba mara lafiya to ka koyi kalamai masu daɗi ba zai sa ya rayu ba kalama amma dai me ba shi karfin rai a lokacin kana shigowa ce ah tun ya kace baka da lafiya to wallahi kuma da ganka ga karar garma da kai ai zaka yi fita man anjima nan Allah da sai da eh to ko hakan ne to ko ta ya dauka zo in gaba ɗaya ka amma alhamdulillah jikin ma da sadi wallahi ban da kai a alamun ka da gaskiya nan ka dan yi wanka ka dan sha lipton zaka ji ka dan wari sai ka dan bashi karsashi sai ka samu lada ko to haga musulunci kenan to Allah nuna mana cewa dukkan musulmi ɗan uwan juna ne wa an yakuna mutanasirina fi ma bainahum tanasuran alal haqqi la alal batil sai dan to taimakekene da za su yi su musulmi tsakanin su shine alal haqqi akan gaskiya ba kan ƙarya ba kaga mutum dan uwanka musulmi ya aika tauna da ba daidai ba da wani wanda ba musulmi ba to anan kuma karka mara musulmin baya a cutar da ba musulmin ba wannan kuma haramun ne sai ka ce kai ba haka bane oga kai kai hakuri in haƙƙin sa naka dauke ka tinje maka a taimaki sallame shi ki kuma ka ce masa kai za ka yi haka kada ka san musulunci ya hana mu da muke fitanin zuwa lahira yanzu ka tafi lahira me zaka ce wanda za fa zaka iya fa da muna maganan nan kai mutum ya fadi mutu to me zaka daka cewa Allah haka sai ka kame shi ka hana shi abin da yake sunan lake cewa ansur akaka zaliman amazluman ka taimaki dan uwanka musulmi shine yayi cuta ko shi aka cuta shi yayi zalunci ko shi aka zalunta Allah sai fayyace wa sahabbai abin da ake nufi in shi kaga yana zalunci ma'ana kai kokarin hana ki zalunci domin ka taimake shi duk wanda ya mutu da haƙƙin wani ya shiga uku a lahira ya shiga uku ibadar ka fa za a ba a bashi to na dalili haka ai ka ci kanka kenan so wannan shine to sai ai taimake kina tsakanin juna alal me alal haƙi la alal baɗi akan gaskiya ba akan rashin gaskiya ba wannan darasi da ya kamata malam ya kawo mana to haga ya kawo guda uku muna fatan Allah ya samu amfana da shi sai gaba ta gaba shine hadithatul ifki kirkirar ƙarya da ƙazafi da aka yi wa matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na na Aisha a wannan yaki na Muraysai a nan munafikai da muka bada labari a farkon darasi cewa da yawa sun taho yakin Muraysai waɗanda ma ba su taba zuwa yaki ba sai a wannan kuma mun ji abin da ya faru na maganganu na cin zarafi da suke wa musulunci da manzan Allah ko saboda yawansu su munafukan to haga a wannan yakin ne aka samu yaduwar kazafi da aka yada na Aisha wanda shine waɗansu halakakku suke halaka har yau har tashin kiyama tun daga wancan lokacin na fata an gane abin da ya faru shine Imam al-Bukhari da Muslim sun kawo hadisai dogaye masu tsawo akan wannan abu da ya faru wanda zamu karanta mu zo mu ji amma daga baya Allah ubangiji zo ya wanke ta ya saukar da ayoyi na Qur'ani kusan guda goma dan a nuna bara'ar ta aka wanke ta kuma Allah ya kunnan masu irin wannan abun kar su ƙara yi indi su masu imani ina fata an gane kuma Allah da kudirarsa tunda ya kawo jarabawa sai Allah tsayar da wahayi kusan wata ɗaya ba manzo Allah wahayi ba an jefi matarsa wadda ya fi ƙaunarta a cikin mamatan gaba ki ɗaya da cewa wai ta yi abu kaza na rashin kyautawa da wani mutum daban hagun ya ya magidin shiri da aransa matarka a ta yi lalata da wani ka ga yan shiga tashi hankali ko kuma Allah bai kawo wahayi ba dan a nuna maka wasu ilmin muka da alaƙa so bayyanawa bayansa wanda in muka bi abin daki daki za mu karu kuma kowa zai warke daga shiga masifin rayuwa za ka gani cewa ko kai waye za a jarrabe ka kuma alamun ma kana tare da Allah shine za ana maka jarrabawa mai karfi wani lokaci to amma idan abin ya faru kar ka rude ka tsaya ka nutsu ka gane wani suka fi ka kima a gun Allah Allah ya jarrabe su amma da suka yi haƙuri kuma Allah ya wanke su to kai ma ka yi haƙuri kai da ka tabbatar ba ka aikin da ake zarga ka da shi ba karka ta da hankalinka don an zarge ka an ma ƙazafi an ma yarfe ba ana ta yi ba a cewa ne ya yi kaza a do mutum mai kima ko a cikin malamai ko a cikin sarakuna ko a cikin masu mutunci saka da an jefe da wani bala'i kuma a kyaɗa ban a cikin gari ba ana yi ba lokaci ba lokaci a ta tara mutane ana zuwa kotu ana ta rantsuwa ana ta kaza da kaza Allah ubangiji ya tsare ya ce wannan shi ne ko ma waka fi hadihil gazwa min almunafiqina fi min alibtil mubin shine abin da ya faru daga wurin munafikai na kirkirar ƙarya mai girma mai bayyananniya da suka matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa buhtanun azimun ƙarya kirkirarriya mai girma kuma suka danganta ta mai ga iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fi haqqi ummul mu'minina siddiqa binti siddiq radiyallahu ta'ala anha mai gaskiya yar mai gaskiya abin da ɗin shi a baya su a faɗa kenan to sai dai ka mutu ai to haka Allah ya faɗa za ka yi sai dai ai haƙuri ciwon ido ne ko siddiƙa bintu siddiq mai gaskiya yar mai gaskiya ko an ibare an yadda wace wa an radiyallahu anha wa an habiha Allah ya ƙara mata yarda da babanta mahaifinta sai da na babakar kenan ya ba ku ci amin ba yace عرض البخاري ومسلم في صحيحيهما امام البخاري da imam muslim sun fitar da hadisa da tattafansu a sahi ya ce hadi da hadisa an aisha radiyallahu anha kuma an kawo hadisin ne daga nana aisha da bakin take ba da labari wa hahiya tarwi lana ma wa qabiha bi uslubin qasasiyun badi malaka ce to ku saurara bari mu saurara na aisha ta ba mu labarin abin da ya faru a wani salo da wani uslubi na irin ba da labari wanda yake na kwarewa da ilimi saboda an san wace ce ko yar waye tukunna ta da babakarin ce a gidan gita girma sannan kuma ta tashi matar manzon Allah ce tana shekara tara a duniya aka ta gidan manzon Allah shi ya tarbiyance ta shi ya karantar da ita ta fi dukkan matansa ilimi ba ma su ba duk matan duniya ta fi su ilimi tun daga zamanin ta tashin kiyama in ana maganar marawata hadisin manzon Allah mutum bakwai dole ka saka ta a mutum na biyu ko na uku a cikin mazaje guda bakwai da suka fi kowa kawo hadisan manzan Allah dole ka saka ta a cikin na biyu ko na uku bayan manzan Allah ya rasu manyan sahabbai sa'annin babanta suna turo mata fatawa akan matsala kaza kina da wani hadisi da manzan Allah ya faɗi magana akan kaza sai ta faɗa musu radiyallahu anha na na Aisha kenan kuma wani yuko na ubangiji ko da yake Allah ya zaɓe ta ya wanke ta sai kaga na baka samin daga yanzu da wahala kaji an ce ga sunan wata Aisha wanda ka sani guda goma Aisha to kaje ka bincike su ka sa kai nutsu akan su ka gani zaka kusan guda bakwai a cikin su su kawai na musamman ne haka kawai Allah ya yi su sunan kadai bari kuma ta samu tarbiya hallau kai ta bada mamaki zaka ga guda goma Aisha na baka asamin din nan ko haka malamai suka ce ma Aisha guda goma idan ka binciki rayuwar ka kalle su ka sa musu ido zaka guda bakwai ko shida a cikin su su kawai special Allah ya su suna da wadansu ka sa'is wanda wasu ba su da shi a cikin mata na fata an gane ana zuwa gurinta ba kwatsin ilimi ba har kwatsin kwalliya ake zuwa matan madina radiyallahu anha ya za a yi miji kwalliya ta ce ba ka ake ba ai kaza zaki ai sai ki kaza ko ai sai ki kaza sai ta ga ustazi kawai ya kasa balle shi bai sani ba ka zo ka samu ajiya ta sha kwalliya an tukar dan kwali ko eh shi kenan kawai abubuwa sun yi haloma an haɗa maka lalle an yi kaza an yi kaza an tsara maka abu a yi an ma marmishi ku an ma fari ku ba sai ka kawo abinda baka niya ba ya to ya shi kenan to amma da wahala ka ga su waɗannan sunan ka ga wata ta bizar a cikin su za ka yi samu ɗaya biyu a cikin goma ko a cikin ɗari amma su haka allah ya yi su amin an ya ce ƙalar take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam iza arada an yakurza safaran idan manzon Allah tace manzon Allah ya kasance dabi'arsa ce halinsa ne in zai tafi bulaguro ina fata an gane aqra baina azwajihi sai ya kuriya tsakanin matansa mun faɗa cewa matan manzon Allah da ya rayuwa da su guda nawa ne matan da manzan Allah ya rayuwa da su yake raye ya mutu ya basu su nawa ne su tara to zai yi bulaguro ba kawai za ka ɗauki wadda ka ga dama ba da ku tafi da ta bulaguro a ba haka manzan Allah koyar ba sai a zo a yi ƙuri'a ƙuri'a ake yi a cikin takarda ɗaya sai a rubuta bulaguro a takarda sauran duka ko yau matan ga guda hudu ne eh to ka dauki takarda ya rubuta bulaguro sauran guda uku kuma zama a gida ko sai ka zo ka ajiye musu to a zo a yi ƙuri'a za a yi zaɓe in kuma matan ka biyu ne ko ku za ka yi bulaguro mai nisa suka ce maka a'a kaga ka tafi da wance ko kuma kawai tafi da wance wani lokaci ni ma tafi shi kenan hakinta ne ta sarar ba wanda amma kalas yayi hakinta ne ai na fata an gane sai aka ga alaji kan ku tafi ruku ba wani damuwa wallahi ka ya ji ya dawo za mu kawar kuma ku ji ala kiyaye ba yake nan ba ta ma sunnar manzon Allah ƙuri'a yake tsakanin matansa eh ƙuri'a za a yi yawwa ita to yana yin ƙuri'a ne tsakanin matansa sallallahu alaihi wasallam yace fa ayyatuhunna karza sahamuha karzan biha ma'ahu duk wata ta zanto ta zabi ta ci zaben ta ci ƙuri a tafiya to sai a tafi da ita yana ga abulagurar manzan Allah wata rana da rana aisha wata rana un musulma wata rana haka yake tattun da ba wai kawai kowace gada mai ɗauka ba ne a saboda a ba su haƙoƙinsu tare da cewa fa shi fa manzan Allah Allah ba shi damar cewa ba sai ya rabon kwana ba ina fata an gane amma kuma saboda koyawa al'umma adalci akwai mutu yancin dan adam sai ba kowace damar ta ga sharar mun zo an karantar da mu cewa da yazo rashin lafiya ya zo bai da lafiya yau sai aka shi dakin wance da take girki in yi kwana ɗayan sa ko biyun sa sai aka shi dakin wance haka ba ma ita fara kafa a lokacin ta dauke shi a rike ga ya rike ga faɗa mutane ba ta fara shi a hankali haka sai rika tambaya har suka ga da ƙarfi ke cewa zai ce musu gobe a ina nake ne ya ce ɗakin wance sai aje ina nake haka suka ce kaga manzo Allah zauna ɗakin na Aisha amma jinya a ciki idan ka warke ka zama normal sai mu ci gaba da rayuwa kuma kaga wannan haƙƙin su ne suka sarayar to wannan kuma ya halatta ina take an take cewa fa aqra abanana fi gazwatin gazaha sai manzo Allah ya mana ƙuri'a yadda ya saba a wani tafiya yaƙi da manzo Allah ya tafi shine yaƙin da muka karanta na Mursi fakar ko fakara da fiha sahani a wannan ƙuri'a sai to ni na ci zaben tafiyar injina na Aisha radiyallahu anha fakarat sumahu sai muka shirya muka tafi yaki tare da manzon Allah ba adama ulal hijab an tafi yakin nan ne bayan an saukar da ayar saka hijabi a mata a farkon musulunci babu hijabi da ake saka a mata ai amma daga baya saukar da ayoyi a cikin suratul abin nan ahzab cewa saka ma saka hijabi su yi kaza su yi kaza su yi kaza sauransu to shikenan kaga yanzu an saka musu hijabi ba duka gidan manzon Allah ba sai ka nemi izini sai an baka dama ka shigo amma da farkon musulunci za a shigo gidansa kawai tunda shine kaman uba agun kowa kowa sai ya zo a zo a ci abinci ko bayan an ci abincin ma a yi ta hira shi kuma zai ce ku tafi ba saboda kunya da ɗabi'u irin nashi sai ta hakuri ko ya so shiga gida kwanta amma kuma ga baki to ba zai ci kore su ba ko to sai Allah saukar da dokoki ya hana abubuwa da yawa a ciki to bayan an saukar da ayar hijabi wa ana uhmilu fi haudaji a tafiyar da muke yi ana dauka ta ne a cikin alhaudat haudat shine darbuka da wasu suke cewa wani dan daki ake hadawa da ake daura shakar raƙumi ana timar a Hausa darbuka haka suke ce masa za ga dan wani dan daki ne za a sa gofofuna sai a yi lifi ta sama a saka zani ko wani abu ya rufe shi za a bude a shiga in mutum ya shiga ci ba za a gan shi ba tunda an saki kamar labula yake nan da sun kewaye yana ciki a zaune kayan shi to haka ake wa mata za ta fi da su bulaguro a cikin lokaci saboda mai kimar ya mace a musulunci na fata an gane babu addinin fa da ba ya mace yanci fa kamar musulunci babu wannan addini kuma shi ne bature yake jin bakin ciki wasu ya raba ki da wannan yancin don me za ki samu gata don me za a kimanta ki a what man do woman can do even better ko? ai karyar ma karya ce ko? wata ta gaya wani haka wa ɗan jarida ta tare wani ɗan tabar akan titi ta ce masa wai what man do woman can do better ce mata a ta ce eh mana kawai ta rigar sai ta tosire ta ki ya sai riga kawai daga shi babin tsin ma ya ta cire mu tafi da ta iya Allah ya zoye to haka shi musulunci ya kimanta ya mace za ta bulaguro to ba ta hawa kawai doji haka kawai ba ko kai ta hawa kawai raƙumi ba a sai a mata ɗakin ta a ciki ma a ce a lullube ta tana zaune babu babu kura babu rana ba komai cikin salama ta zauna ta kwanta ma akai saboda an matsalar da ta iya miƙewa ta kwanta ta komanta a ciki sai to sai muna ana daukan mu ne akan haudin yace fa undila fihi haka ne ko fa undila fihi sai a dauke ni a daura in ta shiga ta zauna masu dauka raƙumi na kwance sai zuwa daga haudin din gaba daya sai a daura shi akan raƙumi sai a daddaure sai ta da raƙumi ta tafi in aka je gurin da za a yi zango sai a sun kai da raƙumi sai ya zauna in ya gama zama to sai su kunce wannan daurin sai su dauko haudatsin sai su ajiye sai su tafiye su sai an tabbatar duk babu kowa namiji ya tafi sai mata kuma su fito su ma su yi uzuri su ya su haka ake saboda a kimanta ya mace a mutunta ta ko ba haka bane amma mutum ce wai ku hada kafada da kafada da namiji ai an tuce ki ai kin zama ai arha'i kin zama ai baki da kima ke da ganin ki ma ko a jimuriye ki sai an nemi izini saboda ke a girl amma kin zama kai shirme kin zama arha kowa zai iya miki magana kowa zai iya ganin fuskar ki ai ba ki da daraja ai kin zama kuma sai a hankali ai Allah sauke kace fasirna hatta idza faraga sallama min gazwatihi tilka sai muka tafi wannan bulaguro yaki da manzo Allah muka je aka je aka gama yaki wako wa kofil aka kamo hanyar dawa fadanauna min almadina mun kamo hanyar dawowa zuwa madina har mun kusa ma isowa madina tace adana lailatan birrahim wataran an je an zauna a inda ake za a yi masauki ayi zango a zauna an zauna ana zaune saboda lai shele ce ce ya fada cewa a je a ga mutane kowa ya shirya zamu kama hanyar tafiya lokacin kuma da daddare ne dare ya riga ya shiga ka dauka kukan ban sallar isha haka ana zaune a can wani guri an yi zango sai ce to a kama hanga za mu kama hanga tafiya ya ce ta ce faƙumtu hatta ko? aka ne ko? faƙumtu hina adoni bin rahil ta ce da aka da nazi an yi shelar cewa za a kama hanyar tafiya sai da tashi in ji ta radiyallahu anha ya ce ina ne ifamashetu hatta da wasu jesha sai na shiga na dan tafi na shiga cikin jeji na bar gurin tawagar da muke zaune saboda me aje ayi bukatun dan adam tunda tafiya za a yi halin za ta kama hanya ina fata an gane a matsayin ta na yamaci ko tana kan raƙumi a sama har dole aje a kintsa in za a yi tsahara ne za a yi menene ne a zama dai yanzu ba a jin cewa akwai wata damuwa za a kama hanya shi sa musulunci sai ya haramta bulaguren mace ita kadai ba muharram haramun ne a musulunci haram ne za ta tafi guru matarka ce ko yarka ce ko yayarka ce to a musuluncin manzon Allah dole a ɗauki wani muharrami ya raka ta saboda a ba ta ƙima dalilai da yawa a ciki na farko shi ne da makariya a gurinta ba wanda ya sai mata cin mutunci ko wulaƙanci saboda ga wani algaradun gefenta ko a da ya ba ta ko ba kenan sannan kuma in tana da matsala ana cikin tafiya cikin ta ya samu matsala tana buƙatar ta tsugunna miya da miya da ce an san mata da kunya da ƙima mai da ce me haka ta gaya muharaminta kai wani ka ce a tsaya yawa masu na zaune a sai tsaye haga sai ta ce masa kai ka ce a tsaya ina da uzuri shi kuma zai ce direba ka ɗanyi fakin ya gaba ba za ce masa mai za ka yi baya ko ba shi ba ne kuma ƙa'adar tafiya a mota daga an tsaya daga in mutum ɗaya ne sai a tsaya in yana fita ga mutane kusan kowa ma ba haka ake yi ba to haga ne ta wata fita ta uzurinta ba ta ji kunyar kowa ba amma za ta kuma tarkace ta kama hanya zuwa Kano an kama hanya ta shiga da wani mai warin hamata mota diya saka ta cikin ta murda kan aje ana wuce su gura hadeja ta ji za ta yi amai ko za ta yi tsugunno kada sai me to ya za a yi wanda ce ma direba ɗan tsaya ta yi ƙarfin hali sai ta tsaya ta fita sai ta uzurinta ta dawo ko yana kallanta an ƙara ci gaba da tafiya kuma abin ya ƙara tasowa haka ce me haka ba mutunci abun mace mai kunya an wulakanta ta ana amma da akwai muharraminta shi zai ta yi wannan ba damu a ciki in wani ma zai mara hauka shi ma sai ɗan kai ya kaci a to ni na siya kai na damuwar me yasa ba ka da lissafi ne zan nemi da gangan in tsaya ne uzuri ne ko kuma dan kawai dan kar dan kar a bata lokaci sai in tsaya da kuma fitsari ya ci ya ji min illa haka a ƙarshe me zai dole zai haƙuri shuru tamam ita ce fa wani ce mata wulakanci yasa musulunci ya haramta bulagurin mace daga nan zuwa guru kadai ba mu harami ai duk haram haram ne bulaguro kowanne iri inda aikin hajji ma fa akwai malaman ta ganin haram ne ke tafi baki da muharrami in kika samu kudin zuwa aikin haji ba ki da kudin da ki biya muharramin ki to ki bi hawa kanki ba akwai masu malamai da yawa masu wannan ra'ayi ke bi hawa kanki ba sai dan kika samu kudi biyu za ki biya muharramin ki ke ma za ki biya sai ku tafi tare sai ku dawo tare wannan shine musulunci duk daga nan da aka samu kaga haram kan haram kenan Allah ya kiyaye ta ce sai na tafi don in yi uzurina da ya shafe ni ya ce ina ne falon makaratu min sha'ani da na gama dukkan abin da na kamata in gama a ƙabaltu ilar rahil haga wani mazana baka mai tsantsar iliminta da sanin ya kamatanta ba haka bane yanzu a ta manyan mutane masu kima kamar sarakuna kamar manyan mutane in za su yi bulaguro to zai na wa kansa shiri na musamman ta da zai tafiyar ba tare da ya shiga tamun tsayuwa akan titi ba zai shirya duk abu ne saka shi tsugunan fitsari to zai ƙin shan abu don ya duke ƙimarsa a kuwa tafiya da sarki ga kuma kuma ta fakin a ga gaba da ɗaya yi ko kana su gwamna kuma ta fakin gwamna zai yi fitsari kenan kome za ce haka da yi haka da yi bayi za ka dole sai ya yi wa kansa shiri to za ka haka ake yi mu ne da ba mu da lissafi kan mutum zai ɗirka kansa ko ko da naske da waye ya tafi tsari a kan titi ko zai ci wani allah da ɗan wake da taliya biya ma kuɗa buɗe danna ya nemo wani ƙaton gore ya jefa a bakinsa garab garab garab kai ba mu lissafi da an tafi mota kuma ga gawa ya yaje a ɗago a ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya sai wannan ba daidai bane tace sai na tafi na gama duk abin da zan gama aqbaltu ila rahil sai ta dawo gurin wannan tawagar domin dama idan mazala ta ayi tafi a shirya za ta tafi to ana bada lokaci mai yawa kenan duk wanda bai kintsa ba ya kintsa wanda yake bukatar tsugunno ya je tsugunna wanda kowa a bashi dan dama ya gama duk uzurin sa sai a zo ayi shiri kowa ya shirya ayi tafi a kama hanya haka ake kace aqbaltu ila rahil sai na dawo gurin ayarinmu fallamastu sidri sai na shafa kirjina tana da sarka wuyarta ba mun faɗa ba matar manzo Allah ce fa ba ta fi kowa ado ba to mace baki da sarka baki da dutsen wuya ba kawai wuyan jika wannan namiji ta ma laifin waye laifin mijinta ne baka siyo ba baka bada kuɗin da za a siya ba dan me za a ma adan kai ta tsaya kawai kawai ta ma gardiyar shikenan ba lalle ba kitso ba dan kunna ba kawai ganta wani sandan dam kan mota ku yi boxing da ita Allah ba ba da ba ba da allowance to tace sai na shafa kirjina sai na ji ai dutsen wuyanta ya tsinke ya fada a wanda ta tsugunna babu yanzu ya bata kai ta koma kuma dutse ne mai daraja sannan kuma zana karantar da al'umma cewa me al'umma zalunci me ne haramun ne ko Allah ya haramta ya haramta muku me qila wa qala kasatu su'al ida'atul mal sai ta ce sai ce sai ta koma dan ta nemi abin wuyanta ta tafi da dudduba a nema a kalla menene hanya kafin ta dauko ta dawo tana dawa gurin su babu kowa an tafi ta ce faida ikidalle min jizil azfar sai ta ce wani dutsen wuyana mai tsada wanda aka yi shi a kasar aljizil azfar shine wani guri kamar ka ce a yanzu wanda aka yi shi a dubai wani dutse na dan dubai haka abu ne mai daraja ai wani dutse na dan jidda haka dai abu ne mai daraja mai kima kuma ya tsinke ta ce kai babu shi ya tsinke ya ce karin kada ya tsinke fara ja'atu falta masu ikili ta ce sai na koma in je in nemo abin wuyana fa habasa ne iftiga'uhu a garin neman sa sai na bata lokaci wa aqbalar rahadul ladina kanu yarhaluna li fa hamalu haudaji sai masu zuwa dan su dauki haudat din nan da muka faɗa dazu da rubuka din nan ko su mai tsaura sa kan raƙumi su daure to tunda sun bada lokacin yanzu kowa ta shirya kowa ta shiga cikin haudat din ta saki labulanta to shikenan yana yanzu daga an zo babu kowace mata a waje suna cikin wannan abun nasu to sa kowa ya dauki wanda yake dauka sai ka daura kan raƙum da ake daurawa sai a daure sai kuma a daga raƙum kin za ka kama hanyar tafiya to tace ina ne fa hamalu haudaji suka daura darbuka ta kan raƙumi farahaluhu suka daure shi ala ba'iri akan raqumin ladhi kuntu arkabu da nake hawa wa hum yahsabuna anni fihi suna tsammanin ina ciki saboda me tace wa kanan nisa'u izzaka kifafan la yasqulna tace a wannan lokacin mata ba su da nauyi waye wasu a lokacin shi gaban su yayi da suke da shi a wannan lokacin shine mace mata bari ta yi jiki yanzu kuma suna shan shaka fashe ne wai wai su zama tiƙeƙiya to kin zama tiƙeƙiya ai da samu tiƙeƙiya kuma aure ki ai kaga an samu Allah kenan to su tace a lokacin ci gaban su waye wasu bai suke da yayin su shine mata ba sa yin jiki zaka ba sa cin abinci da yawa in taka dan tiloma daya haka dai ba za ka ji yunwa ba daya dan kadan dai haka dan abu dan kadan kuma duk abin da suka kiba ba sa ci su je gasin da Allah ya saka na ba maganar su jiki ina fata an gane tace a lokacin mata ba sa yin jiki ba sa kun ba jiki ga da wahala ai nauyi ba sa yin nauyi kenan ina fata an gane eh tace walam menene ya taga shaunan laham ba sa bari su yi kiba su mata a lokacin shine yayin su sai gansu kamar inda ka san irin matan turawa da matan wasu laraba ko ka gansu siri siri kamar su kare su kuma hina ci gaban su ko to yana din kazo ta maka za ta maka wayo ka daga ta sama ko amma za ka matar ka amma yanzu a yanzu matan hausa fulani su ga su sun fi mai gidan ma girma dan karen nan kai na kai sai baka ce za ka daga ta sama a ga ba zai ba aiko tunda mu haka Allah ya yi muku ba to ai ga yawancin su ai ba laifi ne ai suna diban girke da ya kamata to ka gari to shine ya to su a lokacin ta ce ba sa yin jiki ba sa cin abinci ce kana ne sawu iz za ka kifa wala su kulna wala ga ta gaji sunan lahamu wa inna ma kulna al'ulq suna cin dan abinci dan kadan suke ci abinda ba saka jiki dan wani ganye ganye shi ma kuma dan kadan kadan haka dai suke rayuwar su shine ci gaban su a lokacin kenan to kaga shine wanda zaka ji an ce ai abin nan tace min da'ami ko falamme bala yanta kirul qawmu hina rafa'uhu to waɗannan masu daga haudar din ba za su iya bambance cewa akwai mutum ko babu ba saboda ba su da nauyi kun gane abin da ake nufi tace mata ba su da nauyi bare mu dan ka dauka dazu ka ji ka dauka da tsakiyar ka sauke ta yanzu kuma ka zo ka ji shayam alaka ce ba ko a ci to da masu kusan haka ne kawai shalaf haka take da su ina ga tura da irin indiya nan masu shirye fina-fina ga ana wasa da abin nan ko ana gara ta kamar wani yarinya ana kamar gare-gare to kai matar gaba ita ta mako daga ganin wajen kaman kadan gare malam wuyansa tsabar tofa dan kadan eh su kuma ga sunan masha Allah eh da kamatin kawai eh yace in rafa'uhu ko tiqal al-hawdaji fa hamaluhu daga ba za su ban mu tsakanin da mutum ko babu saboda babu wani nauyi tsakanin mata ba su zama lokacin ta ce fa kowa kuntu jariyatun har ta sini kuma daɗin daɗawa ta ce aini a lokacin yarinya ce ƙarama mai ƙaramin shekaru manzala fa ya aure ta gaba ɗaya shekara ta shida ka ɗaura auren tana shekara tara aka ta tara gidan manzon Allah har manzon Allah fa ya rasu shekarun ta goma ya ne ba ta kai shekara ashirin ba malamai suka ce shekara ta goma ya takwas manzon Allah ya rasu gaba ɗaya a duniya kaga jikinta ma bai bude ba jikinta bai zama dama kuma ba a cin wani abu mai yawa ne ke sa mata su girma galibi shine idan suka dauki juna aka zo aka haihu dole jikin su yanzu ya canja kuma sai zama ba irin na dama ko to kaga sai dole su ƙara budewa su ƙara girma su ƙara kaza da kaza to ita duk babu wannan mai shekara 10 tashi lokacin yarinya ta karama ne da ta aihu ba ta aihu ba ai ba ta aihu ba ta aihu eh ta ce ina ne fa ba'athu alhamaaku aljamal wasaru suka daga raƙumi suka tafi kayansu fa wajadtu iqdi tace ni kuma tan na samu abun wuyana ba da mastamar aljaishu bayan rinda ta tafi kayanta fa ji'itu sai na dawo gurin da aka muka sauka manzilahum walaysa fihi ahad tace babu kowa tana dawowa ta ga babu kowa kaman ba taba zama ba duk sun tafi ta sai na yi tunani ta ce ta dawo daidai gunda laƙuminta aka ajiye shi inda aka saukar da haudis ɗinta ta zauna a gurin ta ce a tunaninta in aka tafi gaba ba aka gano ba ta ciki za a dawo neman ta ko to yau za a sami ta inda aka ta kida da wato shi ne ta zauna a nan kayanta ta ce na ne fata yi mamantu ma'ako manzili lazi kuntu fihi tace sai na nufa su gunda dama anan na zauna sai na ta zauna a nan gurin wadanantu annahum sayaqiduni fayarji'u ilayya sai ne tsammanin cewa in suka ga cewa bana nan to za a dawo nema na to na za a same ni sai a ce a duba gunda aka aka sauki cikin farko sai ta zauna a gurin dan kar a sha wahalan ma neman ta kenan sai ta zauna kayanta ta ce fa bayyana ma'arzar satun galabat ni ainayya fanimtu tace ina nan azauni ne kadai a daji fa ga duhun dare tana zaune ta kadai tace kawai tana nan tana nan sai bacci ya dauke ta tace galabat ni ainayya sai ido na yarin jama'ana bacci ya zo ya dauke ni kawai فنمت وكان صفوان بن معطل السلمي ثم الزكواني الرسع min wara'il jashi tace shi kuma wannan sahabi mai suna Safwan bin Mu'attal As-Sulami summa Zakawani Ar-Rasa min wara'il jashi shi kuma dama aka ce idan za a yi sansani misali a ce za mu sauka a nan da dai nan gurin to sai manzo Allah ya ce masa shi kuma ya tafi kamar ganar kali ya zaman sa haga da mun muka tashi muka kama hanya muka tafi idan ya zo da zai zo da muka sauka to duk wani wanda ya bar wani abinsa wani abu da aka manta shi kuma sai ya ɗauko sai aka yi mutane na fata an gane don a kiyaye dai haƙƙin mutane da ake jagoranta ta ce to shi kuma a can gun da yake da ya yi gajere ya raba sosai an rasa sai kamo hanya shi ma cikin wannan duhun diran haga dai kamo hanya yana tafiya yana tafiya yana tafiya ya zo nan gun da aka yi sansani babu kowa amma ga alamun sansani kawai sai ya hangi duhu duhu kamar mutum kamar menene haka sai ya ƙara su kawai sai gina na tana bacci fuskata tana buɗe kuma dama ya santa don ba yana ga gidan manzan Allah sallallahu kafin a saukar da ayar hijabi ya santa da ya ga ita ce kawai sai koma da baya sai fara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga mure shi ina istirja'i tace sai ta ji wannan istirja'i ta farka ita ga tana bacci ne ita da fuskarta ita daga wannan kalmar wallahi bai ƙara min magana ba kawai sai ɗauko raƙuminsa ya zo ya kusa da ita sai kwantar da raƙumin sai ya gaba mai alamu ta hau ita mata san mai ake nufi sai ta hau ya tabbatar ta gama hawa ta gama kintsawa sai ya dawo da baya da baya sai ya ja ragamar raƙumi su kama hanya ta ce bai ce mun ƙala ba banda istiza'in da cewa Allah ban ji wata magana ta ba har muka taho inda manzala muka same su a gaba da saukare shiga cikin haudar tsina tace thumma zakani fadallaja sai taho ya kamo hanya fa asbaha indi yana zuwa gunda nake kwance asuba ta keto manzili tace fara'a sawadi insanun na'imun sai ga alaman mutum gashi nan yana kwance ko fatani sai yazo gurin farafani kila ra'ani yana gani sai gane ni wa kana yarani qabla al-hijab tace dama yana gani na kafin saukar da hijabi mana yana shiga gurin manzon Allah kusan koda yaushe in dai manzon Allah na gari yana shiga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fastaiqastu bisirja'ihi kila arafani tace sai na farka da ni na cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi abu ta faɗa kenan kawai sai fara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi haka shi kenan shine istirja'i sai ta farka tana farkawa tace fa kammartu wajhi bi jalbabi ina farka ta sai na rufe fuskata da jalbab ina kamar kace a yanzu niqabin ta kenan ko kace saki fuskarta ta rufe fuskarta saboda ta mace suka ce malamai ko dole ta rufe ko inanta wasu suka ce a in banda fuskarta da tafukan hannun ta kace musu eh wannan ba kowace mace bace saboda ai asalin ma kyau din da fitinar ma na ke samun shi galibi daga fuska ne ai ina ake wa ado kuma jikin mace ma mafi yawa fuskar ne to ya suka ce in dai mace ba samodara bace to sai zaka niqabi amma an ba ta da kyau sai zaka to haka suka ce to ah to a cikin mace ce ba ta da kyau ai babu asalin ce mata mamata ma shine asalin kyau din ai wata kai baka sha'awarta baka santa shi kuma wani kamun zai mutu yake akan ta kun gane saboda ka to kaga ba wani mara kyau a cikin mata kowace mai kyau ce sai dai kai abin da kake dauka kyau to ba shi wani ke dauka kuma kyau ba abin da ke birge ka kai to shi kuma wani ba shi ke birge shi ba da haka dai zaman lafiyan ya mace shine ta saka niqabi na ta fita don ta kare kanta daga fitintunu na mutane da kuma kimanta kanta mutum komin shakkiyanci sai na ga mace mai niƙabi a garuruwan musulmi ai zai ba ta hanya kuma zai kimanta ta sai don tankira ɗan iska ne za su gama da Allah su ma waɗannan ai alayansu daban ai su ma za su gama da Allah ai amma dai normal musulunci shine ki sa hijabi ki saka niƙabin ki wannan shine abin da ya kamata a yi mace eh ta ce wallahi ma kallama ni bi kalimata ta ce na rantse da Allah bai mun magana ko so ɗaya ba bai ce ah wance ta kuma fa mun ne baka na faɗa ba ka san mutanenmu muna da wani wauta wallahi wani abu da zai baka bakin ciki ka gane muna da ƙarfin tarbiyya a cikin mutane kuma wani abu da nake bani haushi har masu tutiyar karatu suna da wannan ɗabi'a mutum ne zai zo ya rasu sanda yake raye baka taɓa shiga gidansa ba baka taba shiga gidansa ba amma wai yanzu ya rasu kuma ka zo ga gidansa wurin gawarsa to kai kuma aswa me hadin ka da gidan shi me naka ba ana yi ba to na haram ne ai me alakar ka da gawarsa da ransa baka baka da gidansa baka taba shiga fa da ranka da ransa tun da yake raye amma yanzu ya rasu ana shirin amar wanka a fito da shi sai ga mutane wannan ya shiga wannan ya fita kai gida ya ga kaman kasuwa ranar wannan haramun muke aikatawa saboda ba haƙƙinka bane ga tana da waliyanta a musulunci in mutum ya rasu to kai da ba waliyin gawa ba abinda aka ce ma ka zo ka jira a kofar gidan da za a yi jana'iza kawai ka zauna ka jira zaman da kake har a fito da gawa a yi sallah za ka samu lada kiraɗi ɗaya na fata an gane amma ka bar ƴan uwansa danginsa muharramansa su shiga gurinsa su marwanka da kansu kada su suka nemi ka je amma ga mutane kawai a shiga gidan mutum wani ma dama gulu mutu ta kai shi ya duba nan ya leƙa nan ya nan kuma fa menene ya to haka suke duk galibi dama gulmanci wani abun bakin ciki kuma kaga an tara mata su rinka zuwa su rinka zuwa gidan an yi mutuwa wannan duk ba abu musulunci bane wallahi gore mu galibi gidajen mu da muke yanzu gida ne dan kankani ba a ware gudu za a yi wankan gawa ba a gidan wani fa a rumfa za a mar wani fa tsakar gida za a mara wankan to kuma kun tsaka gidan ku mata ba muharramansa ba ana mara kuna ganin ana mara wanka wani haramun ne sannan da yake so jana'iza ka zo gurin da aka yi rasuwa ka zauna in an mara komai an fito kamar sallah shine kai jana'iza ai amma ke ba su lalaki ba to me take je gidan to wannan ba musulunci bane sai malaman mutunta shi
ba malamai bane abu masu ma magidanta ne ka hana matakka zuwa ta ki hakuri sai an kai gawa sai ki je ki gidan kafin kin ga da fa musu taliya zamu kai musu sadaka shine sunna aiko da fa musu abinci za a kai sadaka saboda yayin sun shiga masifa ba za su yi dafa abinci ba kuma dole a ji yunwa to su kai musu abinci ki karki jiki wannan shine musulunci amma ga wannan ranar ga maza ga mata kuma ana tsaka kuduwa fa kamar wasu arna eh duk ana yi to ina musuluncin namu ina sunan tamu take to to ina addini ina karantarwa take kaga mun watsar da duk alimi in abu ya faru mu sai mu watsar da ilimi gaba daya sai mu dauki kuma hauka da jahiliya a rikai idan aka yi mutuwa kawai ku zo kafa gidan ku datse in dan uwan ku ne ta tsawo eh sai kin ga dakata ya riga dai ya rasu kuma gidanki ce kuma wace ce ba yarhi bace ba babarsa bace ta me ki yalla juya ki tafi in kina son lada ki je ki dafo abinci cika sadaka kuma shine sunna ku tsare gobe gida me zuwa ka ce na za ka je waya ga ce ka kai mai dinsa ne sata mai mutum kai kuma fa asuwa waya ce ka zo nan lada kake nema ai to zauna a can ka yi alwala in an fito da shi ka yi sallah sai ka samu lada shi ya samu lada in kuma ka zauna ba ka yi sallah ba ka yi asarar lada kamar bakin ciki ba haka ake ba to shi ne musulunci ai sai a marwan kanshi sai a fito da shi sai kuma sallah in kana da zarafi ka je makabarta ka samu lada biyu haga musulunci kenan kai ka samu kai da kai ajin fa biyan ka Allah zai saboda kimar musulunci ba fushi ka taimaka ba fa kanka ka taimaka kenan fa shi kuma ci albarshi ma ya samu kuma cewa an masalla mutane sun kai arba'in sun fita haka in an samu mutum arba'in a ci basa shirka to Allah dai mai ba da cetonsa ya tafi aljanna insha Allah to ka zo ka ga gidansa saboda ne ka taɓa shiga gidan tun da kake to me na ka a ciki in an kai shi kuma kabarta duk wanda ba danginsa ba fa ba daidai bane zai bakin wannan ramin fa ka koma baya ka tsaya ka ba su guri danginsa su sa dan uwansa a rami su mai da ƙasa su rufe sai kuma addu'a ku tashi wannan shine sunnar manzon Allah amma duk an jefar karatun karatu sai ake sai ake malama kamar wani al'ada baka mamata tsakanin jana'izar daliban ilimi da kuma ta jahilai da ta awamu nas duk ɗaya ne duk ɗaya ne ake duk ɗaya ake a makabarta ka ga mutum ta waya an buga masa waya wallahi muna makabarta ne ai wani ne ya rasu kaga yanzu abin da za a yi bar na fito zan kira ka mai dan kokarin kenan wani kuma kuma gefe a a ai wannan farashin kan gaskiya ya ƙara kuɗi shi ba ta maganar lahirar sa yake dan uwan ka kaka za a binne shi duniyar ku gaba ɗaya ya bata kai kuma ka yakurin minti goma ko a yarin a gama ka dawo ka saka bar kasuwa sarkin kasuwa amma a makabarta ke magana farashin kaya kaga abin da manzala ce za ta koya mana jin tsoron Allah din ita mutuwa ta mana wa'azi ba ma wa'azi tare ta wasu kuma sun koma jefa san inuwa kawai hira suke ta ne siyasa wasu wani mai suke ta ne ba su gama ba har yanzu haka gaskiya maka shi shi so kika yi Allah Allah a gama ki sa kai kanka mafuta tun kafin ka mutu ka tsaya ka bi Allah kafin ka mutu wani mutum ya ce sai yake gaya wani malami ce shi duniya ta bashi tsoro me ya faru ya ce duk azin da ake a duniya shi bai taɓa fahimtar ma duniya ba sai da ɗan abokin sayar su ya ce babban mutum ne mai kuɗi abokin shi ne sosai suna business ya ce ya rasu a kai shi makabarta ya ce abin da ba shi ta tsoro da kaskanci da jin ya gama yankwanewa a duniya sai da sai ga a kan kabarinsa ake wanke hannun da aka taɓa ga ƙasa kabarin ba ka ke ba an binne wanda suka ɗan binne su ana zuba ruwa fasi an zuba mu a kan kabarin da ake wanke hannu kasar ma da ya taba shi ba su taho da cikin gari saboda kai yanzu ya ce yanzu wane ne a nan ake masa wannan wulaƙancin ya ce kai shi yanzu duniya ta fita a ransa gaba daya ta mutu suka ƙoƙarin gina wa kanka lahira kai ma in ka mutu haka za a ma amma in ka gina lahirar kai kana murna kana jin daɗi suna ta haukansu a nan eh haka ne ai da mai kukan a cikin wanda in ka mutum wani yana kukan gaske da mai kukan ƙarya dai cigado duk ba akwai su ba eh da mai komai din ma kai dai ka shiga cikin sa'ada to in ka gina lahirar ka kenan Allah ubangiji ya kiyaye ta ce wallahi fa wallahi ma kallama ni bi kalimatin ta ce na rantsa da Allah bai mun magana ko ɗaya ba aga tarbiyyar sahabbai kenan saboda ya san wace ce matar manzon Allah ce ya san wani abu ne fara ga wannan abu ya zo to haka mun magana dai mata me take bukata a dauke ta akan abin hawa to sai ka mata magana sai kawai ka zo ka aje kawai ta hau amma yanzu inda mutanen mu ne to ya aka haka me fara ne aka tafi aka barki ai ba su kula bane shikenan kun je ku fara gira da matar mutane da matar mutane hakan haramun haramun mai alari mai gaya maka ya ce shi itufan mace da ba matarka ba ba muharramarka ba ku yi magana ta maka da daɗi a ranka ma sai haramun da halatta ba kuma haka ne kuma haka bane to kaga amma ka zo ka tayar da matar mutane wadan kai kana da shago kana ciniki ka zo sayan kaya kawai ka rike da shi ke so ka za a sai da tafiyar ta kawai ka rika ba ta kofar yin hira idan ita hankalinta da kai naka ba kai ba kai da hankali ne amma za ka samu duk ya zama kamar kawon mata mashi su zauna su rashi a shagonsa in kuma ma'aikaci ne yana aiki a gurin da ake allurar yara ƙanana ana kai yaya shi ne ta hirda mata mutane to kyau na ɗan naki kike nan kamar su ƙawayensa to na haramun ne wallahi haramun ne in ka je gaba za ka yi mamakin abin da za a ma na bala'i za mutum ya kiyaye illa budda sai an yi wannan aikin to kai a iya aikin ka bude shago ka sai da kaya ka zo siya mata to ka sai da mata ciniki na daraja da a gama ba dogon hirba wata maganganu ka za ka da cikin cin ga hajja wanda shine saukin sa in yayi ki biya in bai ba ai hakuri a duba hawan gaba ko ba yake nan ba kurata ma za ka yi baka son baka son dawo ci a'a yanzu ba dawo ki nayi ba Allah ne turo ki in daga da ma dai kawo wani kada ce me hata ga daga saka ke ai ca ai na bani nika yake bai Allah ne ya kawo min ciniki kuma kin ga Allah ne sai sai da kayan inda miki ba kai duba gaba ka rike mutuncinka amma ka gana ta hira da matar mutane wata zata wai kwastomin ka ci Allah sawai Allah kiyaye ka ta ce wala sami'tu minhu ko ina ne wala samitu minhu kalimatan wala samitu minhu kalimatan gare istizaihi tace wallahi ban ji wata magana daga gurin sa ba in banda wannan cewa da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na farko da ya fada daga nan bai ƙara magana ba bata ƙara zan magana sa ba tace hatta naqa rahalatahu sai sun kuyar da raƙumin sa mana ya zama da raƙumin sa adab da ita kara kunyar kwantar da shi sai ba ta guri cewa me ta hau ita kuma ta hau ta shirya ta zauna ta gyara sai zo daga raƙumi ya daga ma haga shi ne a gaba tana baya tana sama kayanta suka tafi da shi aka ta ce ko ina ne fawaɗayi ala ya dai ha fawaɗatu aiko sai ta ce sai dai raƙumin ya rankwafa a kan hannayensa da yake ragusa fara kaftuwa sai na hau ta ce sai ta hau kan raƙumi suka kama hanya fandalaka ya kudu fi rahila bi arrahila sai ci gaba na jan raƙumin ina kai hatta a kai na aljeish har muka zo muka riske ayarin da za su ka tafi suka bar mu ba a da ma nadalu mu'arrishina bayan sun sauka daga zangon da muka yi na farko suka tashi to sun su kuma sun sauka ƙarshen dare sai suka yi zango a wani guri na gaba suka ɗan huta domin a yi bacci a nutsa a gurin sai muka same su a nan ta ce fa halaka man halaka fi sha'ani to daga nan ne fa duk wanda ya halaka game da shiga cikin lamari na yayi magana ƙarya game da ni to anan ya halaka wa kana lari tawalla kibrahu al-ifku tace wanda ya zama shugaban ya hada wannan ƙaryar shine Abdullahi bin Ubay bin Salul shugaban munafikan kenan ko shine ya hada abu ya gyara labari ya tantance shi ya idan dinsa ya hada shi ba ga gaba yanzu abu zai faru fa a wani irin shakali fa a wani irin abu sai kaga wani kwararre a munafurci sai gyara labari sai editin dinsa kawai sake shi a media su kuma ta yabe rabari sai ai lakin sai ai comment sai ai sharing shikenan bala'i kan bala'i kenan kan kace kwabo bala'i ya taka duniya yanzu fa cigaban zamani fa da ake da shi wannan wayar idan taka ce yanzu fa fa bane zan yi da lambarka da komanka ni da waya ta ta wata kaina in tura wani sako amma da sunanka dai bata da lambar ka ba na ba ci gaban fa yawo ya kai ya ce haka a ci gaba za a ce tunda ilimi ne kuna ganewa lambar ka ce wayar ka ce amma kun za a yi yanzu shi wani ya dauki labul wayar taka ya tura wani sako da wayarsa da lambarsa amma ba lambar ba ta fito ba sunansa bane naka ne zai fita kamar kai ne kai yanda ake haukin din account ɗinka na Facebook ko na kaza ko na kaza to har ta lambar waya da kuma ana iya yin ta a hada ku bala'i a hada masifa yasa kana da wani zaka ga zuwa ka kira mutum lambar da kake da shi ne kuna magana ya fi shekara goma da shi amma wata rana kana kiran lambar kawai ka duniya dauka ba ana yi ba ta lokacin ashi gini wani kira shi ko ba kai bane sai ku yi magana to dan kai gabi ne kai baka da zaune tunani sai ka je kashe maka auren kai wasa ina ku ya saku kai suka ce su malamai ai saki baya tabbatuwa sai an tabbatar a gurin miji daka a yanzu aka tura miki message kina zaune a gida matar aure ga lamba nan mijinki ya tura miki message ya sake ki to a shari'a ba za a dauka ba tunda abin ya kai irin wannan matsayin ko tai wani ne ya amfani da wannan abu ko da kiyo tahi da sani ba ya ara ko yayi wani abu shi ba da sanin sa ba ba dai ana yi ba to sai an kira shi to ka turo mata ka saki ce saki kuma ga hinan a wasa na rantsa da Allah ba dai ne ba kalas sai bar shi da Allah sa shi saki baya tabbatuwa sai an samu tabbaci daga gurin miji dole shine musulunci mutum zai faɗa kalma ta ta saki ce misali ce matarsa yanzu malikin ka ce matarka da shi gidanku malikin ƙasa ƙasa yanzu sai maka ta saku haka ba ce saki bane ko kuma ta tafi anguwa ba da saninka ba ka dawo ka gabata nan sai ka ɗauko wani kwaɗo zabo ka garkama ƙofar abun waɗansu sai ce kai ta saku duk ba ta saku bunna ai saki abin banza ne sai an kira ka da ki gidanku ta tafi gida sai baban ta kira ka ko walwalinta ka turo wance gida me faru ko to ga ne suka yi bayani wallahi baba ta damun da bala'i ne ta shiga musifa tana ta musifa tana ta magana in ne magana lokacin kuma za a samu abin da ba daidai bane yana da kore ta kawai ta dan tafi kafin ta tafi jama'a ta dan huce ni ma dan samu relief kaga shikenan magana ba ta yi ba wallahi baba ko abubuwa ne wasu iri sun yawa ka zauna da ta kalli kamar sati a gidan ta huce ni ma na huce ta ga cewa ni me ne amfani na agunta duk abin da lele ne ai amma ga gamu da wani jahalin murakkab din sai ta maka asaki ne shikenan an shiga da dribblin da kai da ita duk wannan ba daidai bane saki ba ayinsa sai an tabbatar da shi da zahiri yasa shari'a abu da yawa sai an samu zahirin su kafin a yi amfani da su ina fata an gane to haga waɗannan wannan shine farkon labarin asalin abin da fadi matar manzon Allah aka zo aka shiga halaka da bala'i gobe sati da muna raye sai mu ci ci gaba mu ga yadda abin ya ya karasa da kuma yadda abin da diddi zo ya fara ciki dan ka gane ta rayuwa tana da kalubale kuma ko kaiwa ya Allah jarabe ka amma yaya za ka yi shi ne sai ka duba magabatanka yaya suka yi ya Allah ya wanke su ya laka masa mafita kai ma sai ka kama wannan hanyar sai ka ga Allah kama ka mafita na fata an gane kuma nan zamu tsaya ko sai sati dan Allah samu na raye Allah samu dace subhanallahi wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik